ننشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغش da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama jama'a sauraro ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoi wanda ke zuwa da gidan wannan rediyo mai albarka wanda muke gabatar da shi ya datar da mu da duk alkhairan da suke cikin wannan rana ya sa mu aikata kuma duk abin da Allah maɗaukakin sarki yake san shi kuma ya yarda da shi kamar yadda al'ada shirin take lokaci zuwa lokaci idan mun sami wani abu ya ratsa mukan ɗan ɗauki hanya don mu faɗakar da al'umma akan wannan abin da ya ratso a daidai wannan lokacin wanda a wannan lokaci kwanaki suka rage mana mu shiga watan azumin ramadana wanda kowa ya sani watan azumin ramadana wata ne da yake da bukata mu faɗakar da juna mu tunasar da kanmu da kanmu abin da ya kamata mu aikata a cikin wannan wata mai albarka wanda da yawa za ka ga cewa wani karancin bibiya ga malamai yakan sa shi wani abu da bai dace ba ko kuma sharrin shaidan ko wasu abubuwa na kurakurai da zai iya aikatawa a cikin watan amma idan ya kasance ana tunatar da juna za ka ga Allah maɗaukakin sarki zai taimake ka zai taimake ni zai taimake mu gaba ɗaya in muna tunatar da junanmu ma'aikata abin da Allah maɗaukakin sarki yake so a cikin watan kuma ya yarda da shi manzo Allah sallallahu ya gaya mana a hadisi wanda ramadana ya shigo har ya fita bai yi wa Allah maɗaukakin sarki wani abu da ya magafara ba a cikin watan to Allah ya nisantar da shi daga rahmar Allah wannan abu ne da yake nuna mana cewa lallai ba ma mu kuskure ba ko mu yi sabo sai mun dage gurin yin bautar Allah maɗaukakin sarki a al'adar shirin a duk sati mukan kasance tare da ku ni Aminu Khidir Idris tare da Dr. Abdallah Umar Usman Gadan Kaya yau ma muna tare a cikin wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda za mu ji rayuwar manzon Allah sallallahu a cikin Ramadana da sahabban shi da ma magabata na kwarai da abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da ma'aikata shi a cikin wannan wata mai albarka a karmakallahu za mu tattauna a kan azumi a karmakallahu da farko in an ce azumi shi yana da wasu hukunce-hukunce ne a karmakallahu wanda ya sha bamban da sauran azumi da muke yi a wajen watan ramadana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah da ya sake haɗa mu a wannan fili mai albarka da muke tattauna akan abubuwa na kirki na kwarai da ya kamata mu koyi da su daga magabata a yau kamar yadda dan uwa ya gabatar insha Allah filin namu za mu tattauna ne akan hukunce hukunce da ya shafi azumin wata Ramadan saboda fuskantar shi watan Ramadan da muke ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa da ni da ku da kuke sauraron mu muna da rabon azumtan wannan wata amin kuma ya sanya mu cikin waɗanda idan sun azumci watan zai yafe musu kurakuransu amin ya yafe musu zunubansu amin malaminu shi azumi abinda ake nufi da shi shine kamewa asalin ma'anar azumi shine alimisaka an sani ba ko za ka fahimce ni daga wato ma'anarsa ta lura kamewa Kaga daga- kamewa a kamewa a dunkule kore kowace iri Eh, malam yawwa kamewa ko na'am a matakin farko Mm.
Um, duk lokacin da aka ce wani kamamme ne Mm.
kaga akwai salaha a tattare da shi na'am kuma wannan ya nuna cewa shi azumin wato kenan yana sa mutum ya kame daga wasu abubuwa wanda za mu yi bayanin su insha Allah a wannan zama insha Allah shi mai saurare yana da kyau ya gane cewa azumi ibada ne kana cikin wani wata watakila wani wata walwala ne kai kaza kai kaza kai kaza to za a zo wani watan da kuma da yawa daga cikin abubuwa da ka saba kana yin su da rana za a ce kada kai to ne shine ibada din a al-imsak a istilahin malamai shine al-imsak anil akli wa shurbi wal jima'i wa sa'ir al-muftarati min tulu' al-fajr al-thani ila ghurubi ash-shamsi bi niyyati as-sawmi taqarruban ila Allah azza wa jalla kamewa daga ci kamewa daga sha kamewa daga jima'i kusantar mace kamewa daga dukkan abubuwan da mutum yakan iya sha ko kuma su lalata wa mutum azuminsa tun daga fitowa alfijir na biyu da alfijir ɗin guda biyu ne akwai alfajir kadib akwai alfajir sadiq sadiq din shine na biyu da niyya ta azumi dole mutum ya kame din ma sai yayi da niyyar azumi dan yanzu mutum ya daina ci ya daina sha ya daina kaza ba da niyyar azumi bai da lada kuma mutum ya sa a ransa cewa taqarruban ne ila Allah azza wa jalla zai nemi kusanci ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kenan a wannan watan wata insha Allah mai zuwa mai kama ana da bukatar mu kame da ci da sha da jima'i da rana da rana shi sa yake cewa min tulu al-fajr al-thani ila ghurubi ash-shams bi niyyati as-sawmi tun daga keto al-fajr haramun ne ka ci haramun ne ka sha haramun ne kai kaza har zuwa faduwar rana kenan daga rana ta fadi azumin ka ya gari ko da baka sha ruwa ba kenan to kan Allah shi za a tola lailu min hahuna wa adbara faqad aftara as-sa'im na'am ko da bici komai ba a kuwa akwai kasan wanda ba su ba su shan ruwa sai su bari ta can bayan magarba sai bayan ijayi to ko ka sha ko kar ka sha dai azumin ya kare azumi ya kare kenan wannan jinkirin da zaka yi bai da lada to rana tana faduwa faqad asfara sa'im to akan makala kai magana alfajir alfajir kai bayani akan alfajir sadiq da kadhib ya zan yi wa'anne ne wa'annan kuma ya zan yi in tantance su ko ko ni dai rika kula da kiran sallah in ji kiran sallah shikenan to gaskiya dai yanzu anan mu abin da zamu ce tunda mutane yanzu ba sa duba alfajir din sai dai a ce ka mai da hankali da kiran sallah da masallatan da ka aminta da su na'am amma malaman fikihu sun yi bayani a cikin littattafai na fikihu akwai alfajir al-kadhib shine yake fitowa tun cikin dare yawwa kuma shi yana fitowa ne haka idan ya fito za ka hango shi kamar wuta ce aka hasko daga can ƙarshen gabar yawwa to amma yana bacewa nan da nan yake bacewa to malam da hausance menene alfajir kadib a hausa mana alfijir wadda ba shi ne na daidai din ba akwai alfijir na daidai yawwa na daidai din shi kuma shine zai fito za ka gaba ɗaya gabar ta yi haske haske kamar wato kamar wani wata wuta ne aka haska haka yana dagowa yana dagowa gari yana budewa yana dagowa gari yana budewa ga waɗanda suke ƙauye ko waɗanda suke iya dubawa babu do yanzu akwai benaye ne dogon gini da waye ba zai bari a gani ba yawa to amma misali wanda suke zaune a cikin ƙauyuka suna iya ganewa yawa kuma shine na ƙarshe daga shi sai ta da sallah asuba to wannan kenan abu na biyu shine wato Allah cikin hikimarsa ya nau'anta mana ibada wato wani lokacin kaga ya ce ai sallah wani lokacin a bada zakka wani lokacin ai jihadi wani lokacin ai azumi wani lokacin ai aure wani lokacin ai sadaka wani lokacin ai yani ta nau'al ibadat ibadu kala kala kala kala daga can har zuwa can me hikimar haka hikimar haka shine Allah ya san dan adam yana da rauni idan bai iya yi mai kyau a can ba to yayi a can in bai iya mai kyau a can ba yayi a can hikima ta biyu shine Allah dan ya gwada bawa shin ya ga zai bi shi din an ce kai kaza kai an ce kai kaza kai an ce kai kaza kai an ce kai kaza kana cikin wata ibadar yanzu an yanko maka an ce ga Ramadan nan ta zo ba dan komai ba dan Allah ya bude maka abu abul khair kofofi na alkhairi da zaka amfana da su so Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya daga cikin hikimomi na azumi shine alkafu anil mahbubat mutum ya kiyaye ya kame akan abubuwan da yake so kana son ka ci abinci sai a ce ka kame ba za ka ci da rana ba kana son ka keɓance da iyalinka sai a ce a'a saboda azumi kana son ka sha ruwa mai sanyi ga zafin rana da ake sai a ce a'a to na shine asawun alkaf kaga al-imsak din ke ka kame daga dukkan abubuwan da kake so imtina anil mahbubat kenan daga abinci da abin sha duka wannan kuma ana ne ibtigha wajhi Allah neman yardar Allah ka yi ka ci ne dan Allah ka yi ka sha dan Allah ka yi kai jima'i dan Allah ka yi kai kaza dan Allah ina maimaita wannan saboda shi mai azumi ya ji a ransa cewa waɗannan abubuwan fa da yake yi dan Allah yake yi ba dan wani dan adam ba ba azumin sarki bane ba azumin gwamna bane ba azumin malam bane ba azumin babanka bane ba azumin matarka bane azumi ne na Allah shi sa ka tsaya ka bauta wa Allah da gaskiya kuma Allah ya nau'anta mana waɗannan ibadu ne daga wancan zuwa wancan dan ya jarrabe mu dan ya jarrabe mu kuma liyaftah lana al-abwab al-kathira lil wusuli ilai ya bude mana kofofi masu tarin yawa da zamu iya zuwa gare shi tabaraka wa ta'ala wani zai samu aljanna saboda tsabar azumi wani zai samu aljanna saboda tsabar yawan sallah wani zai samu aljanna saboda tsabar bin iyaye wani zai samu aljanna saboda tsabar sadaka wani zai samu aljanna saboda kaza saboda kaza da sauransu so wannan godiya ya kamata mu yi Allah akan wannan al'amari ne mana addini dai ya cika tabbas al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina haka Allah ya faɗa Allah ya cika muku addini ya kammala addini ya cika mana ni'ima babu wani abu sabo da zai zo mana wanda ba Allah ya faɗa mana a can ba wanda manzo Allah ya ba mu labari an shar'anta mana azumi ne saboda dalilai kamar haka na farko dai da azumi ne ake samun takawa bi fi'lil wajibat da yin azumi mutum yana ƙara tsoron Allah ta hanyar aikata alwajibat wa tarkil munkarat wal muharramat da barin abubuwa na munkari da kuma abubuwa waɗanda suke na haram kenan yin azumi zai ƙara wa bawa tsoron Allah wannan ta sa za ka ga a watan ramadana mutane takawarsu tsoron Allah su yafi wajen watan ramadan din ana buƙatar ya koyan uwana musulmi masu saurare na mu yi azumi don mu samu ƙarin tsoron Allah da takawa kuma takawan nan ta ci gaba ta ci gaba kada ta dawo baya bayan mun gama azumi abu na biyu da azumi ne mutum yake ainihin wato koyawa kansa controlling din kan kansa da kansa zabtun nafs ka hana ranka wani abin da yake so Allah ya ce inna nafsa la'ammaratun bisu ran mutum mai umartansa da mummunan abu ne amma idan ka koya wa kanka azumi to ka koya wa kanka ka hana ranka abin da take so to haka wajen azumi ma ya zama ka samu wani training ne wata makaranta ce ta training makarantar azumi ka saba da wannan tahammulil mas'uliyya as-sabru 'ala al-mashaq ka iya daukan nauyi ka iya haƙuri akan abubuwa na kunci yunwa ka daure mata wannan training ne ga zafin rana din nan amma a hana ka ci a hana ka sha duk da azumi ake fa'idantuwa ana koyan koyawa kai mutum ya tsare kansa da kansa akan aikata wasu abubuwa abu na uku da azumi ne mutum zai rinka sanin halin da 'yan uwansa talakawa suke rayuwa idan kana azumi kana jin yunwa kana jin ishirwa sai ka tuno fa akwai yan uwanka da wallahi haka kullun suke rayuwa ba su da abin da za su ci ba su da abin da za su sha ya zubillah wannan sai ya sa ka ka zama mai tausayi ka zama mai bazil ka zama mai ihsan mai bayarwa mai kyautatawa ilal fuqara'i wal masakin zuwa ga fakirai da miskinai kaga a nan gurin azumi ya koya ma ka tuna da wahalar da wani yake ciki kullum baka iya gane zafin ciwon kai sai Allah ya jarabe ka da ciwon kai baka iya gane zafin talauci sai Allah ya jarabe ka da talauci baka iya gane daɗin abu sai in ka shiga cikin wannan abun yin azumi Allah ya shar'anta ai azumi ne dan a tunatar da mutane halin da talakawa suke ciki na zaman yunwa da talauci masu hali ji tsoron Allah azumin ku ya tunatar da ku Allah ku ci gaba da taimakawa mutane kuma da taimakon nan ne za ku samu mahabba da al'ukhuwa tsakanin ku da yan uwanku musulmi abu na hudu azumi dalili ne na samun tsarkin rai ka tsarkake ranka daga al'akhlaqur razila munanan ɗabi'u wal ikhtilatun radi'a da cakuduwa da mutane shiga wuraren da bai kamata ba zaga da mutum ya kasance mai yin azumi ne sai ka ga yana da kamewa baya wasa da mata baya zama a gidan giya baya zama gurin cace gurin karta in yana azumi sai ka ga ya samu wata nutsuwa ta musamman to ana so azumin ka yi maka tasiri akan haka abin mamaki da azumi Allah ya shar'anta yin azumi a shekara ka bawa na'urorin jikinka da suke markada abinci su mai da shi bayan gida su rinka samun hutu a wannan yinin kwana talatin Allahu akbar ko inji ne janareto da bature ya yi shi yana bukatar ya samu hutu ka duba gangan jikinka ka duba na'urar da take jikinka take murza abinci ka ci ka ci kashi ka ci nama ka ci mai tauri ka ci mai laushi ka sha ruwa ka ci mai ka sha mai zafi ka sha mai sanyi duka gaba ɗaya a haɗe da kunan zaƙi da zoborodo da tsimi da waye duk wani ja wani baki wani kore ka sha amma abin mamaki akwai na'urorin da Allah ya su a cikin cikinka za su tace wannan abin su mai da shi fitsari kawai ya fito a matsayin fitsari ka duba ka ci kashi ka ci tuwo ka ci shinkafa ka ci doya ka ci wane ne ka ci mai zafi ka ci mai sanyi amma a zo a markaɗe shi ya laushi ka zo ka fitar da shi wannan na'urar da take wannan aikin ko na'urorin da suke aikin nan a jikinka to Allah ya shar'anta azumi ne don su ma su samu hutu alalakalli a wata a shekarar nan su samu hutun wata daya kullun daga safiya har zuwa azhar suna hutu daga wannan aikin Allahu akbar to kaga wannan shi yasa likitoci suka ce azumi yana karawa dan adam lafiya shine sirra yana karawa dan adam lafiya zai samu ainihin wato at-tafarruq gangan jikinsa zai samu hutu nishaɗinsa zai dawo ƙarfinsa zai dawo lafiyarsa za ta ƙaru ku je ku tambayi likitoci da masu aikin asibiti za su gaya muku idan azumi ya shiga gadaje ga sunan plenty ba masu kwanciya ma amma har yanzu mutane sun kasa gane wannan abu gaskiya
wallahi malam aminin gaya ma wani sirri guda ka bincika duk mutumin da Allah ya taimake shi yana da yawan yin azumi na nafila to bi idinillahi ta'ala zaka ga Allah ya bashi lafiya alhamdulillah yi wallah yawan yin azumin nafila Allah kai mana arziki amin Allah Allah ka datar da mu ka samu cikin masu yi Allah akwai alheri a cikin azumin nafila litinin alhamis din to akar makalla yawanci za ga mutane ba sa yin wannan azumi na nafila rashin gano wannan a fa'idojin nasa ne ko kuma dai shedan ne yake hana wallahi duka akwai duka akwai akwai shedan yana da babban rabo akwai kuma ainihin wato rashin ilimi da rashin wayewa amma akwai mutanen da malam na gaya maka Allahu akbar Allah ya hore musu ya sauƙaƙa musu dillitinin ɗin duniya da alhamis suna azumi ba wai don sun fi kowa ilimi ba ba a'a dace ne da tofiki to za ka ga Allah maɗaukin sarki yakan yi wa mutum arziki na lafiya yana yawaita azumi azumi wato kalabi ne azumi kalabi ne akwai babban azumi akwai karamin azumi to wanne ne babban wanne ne a karamin karamin azumi nan aka rama kallahu bari mu leka sashin masu tallace tallace in mun dawo to ba laifi insha Allah a daidai wannan gaba masu sauraro ku ci gaba da sauraron wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yau muke tattaunawa akan matsala ta azumi Allah madaukakin sarki ya karbo ayyukan mu kyawawa za mu leka sashin tallace tallace in mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون نهم masauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoi ga wanda ya da tsirin a tsakiya yau muna tattaunawa akan gabatowar watan azumin ramadana yadda mutum ya kamata ya kasance a cikin shi wannan azumi da yake gabato mu akarmakallahu kafin mu tafi shashin tallace-tallace kana yin bayani akan kasa-kasan azumi ka yi bayani akan cewa azumi ya kasa kaso biyu da wanne da wanne ne akarmakallahu ina kamar yadda na fada azumi kashi biyu ne akwai karamin azumi akwai babban azumi na
wannan taksimi rabon ba yadda mutane suka saba jinsa ba ne abinda nake nufi da karamin azumi shine wato azumin da zai saumul badani ake cewa na haran azumin da ya shafi gangan jiki mutum ya hana kansa ci ya hana kansa sha har zuwa rana ta faɗi a azumin ramadana ne ko kuma azumin nafila wannan ƙarami ne ka hana cin ta azumin da ya shafi gangan jiki ka hana gangan jikin ka biyan bukatarsa jima'i ci da sha tun daga alfijir har zuwa faduwar rana wannan azumin kuma ko na ramadan ne ko na nafila babban azumin kuma shine somul kalbi wal jawarihi
wai me kenan yawa azumin zuciya azumin gabbai daga dukkan ma harrama Allah tabaraka wa ta'ala akan abubuwan da Allah ya haramta wato abin da nake nufi kada mutane su kuskura su mayar da wancan azumin da na faɗa na farko hana ci da sha shi ne azumi wannan ƙarami ne a cikin azumi abin da ya fi muhimmanci saumul kalbi wal jawarih azumin zuciya azumin gangan jiki afan azumin zuciya da gabai mutum ya haramta ko ya hana kansa abinda Allah ya haramta masa na daga maganganu ne daga ayyuka ne daga mu'amala ne lailan wa nahara dare da rana akwai azumin da kullum ana bukatar ka kai shi kuma shi ba da rana kadai ake yansa ba
shi ko yaushe ake yin sa ko yaushe to wannan shine babban azumi shine al'alim sakdan mutum ya zama musulmi wato tul umrihi tsaya tsawon rayuwarsa ga baki daya yana azumi menene azumi ya haramta wa kansa abinda Allah ya haramta mashi maganganunsa ya zama akwai tsarki zuciyarsa akwai tsarki gabansa wato ya daina amfani da gabansa yana sabawa Allah ya yi amfani da gabansa ya yi zina wannan ko da ramadan ko ba ramadan ana son wannan azumin wannan azumin koyaushe ne ke yawa shi yasa na ce maka babba ne sannan kuma dan mutum ya ki ci ya ki sha kamar yadda wasu mutane suke dauka ai bai ci ba bai sha ba amma ka gan shi tsundum a cikin harkar mata
kamar ya kenan na'am mu'amala da mata akwai wanda har kitso suke wa mata da azumi namiji ya zo yi wa mace kitso namiji ya zo yi wa mace lalle
watakila maharramarsa ce aka rama la in maharramarsa ce malam ko maharramarsa ce ko matarsa ce akwai hadari a ciki na'am
ko yarsa ce akwai hadari a ciki kuma wani ba masu nake nufi ba Na'am.
ina gaya ma abin da ake ne a garin nan wasa da mata akwai waɗanda sana'ar su ta shafi da mata yanzu akwai teloli ga ramadan sai tela ya zo yana yana gwada mace wai har yanzu a garin nan wai ba mai waye wadda wai wai wai wai mace wai za ta je gurin tela namiji wai wai malam ta cire hijabin ta malam yana yana gwada tela yana gwada ta Allah ya saka wa wasu daga cikin masu wasan kwaikwayo da alheri har drama suke yi wasan kwaikwayo suke akan irin wannan ga wani nan ya kawo wata ga wani tela ya keɓance da wata zai auna ta zai wayewa da sauransu kana taɓa jikin mace ya auna faɗin girjinta ya auna bayanta ya auna mai wannan wannan wannan wani irin tunani ne wannan har yanzu haka kalla har yanzu so abin da ya fi muni kuma a ce da azumi teloli da azumi sai wanda Allah ya kubutar musamman telolin mata muna faɗin wannan dan sako ya isan musu Allah ya ba su ikon gyarawa amin so wannan azumi yana farawa ne daga tun lokacin da mutum ya balaga har zuwa ya mutu zai sha ruwa kuma insha Allah bayan ya mutu da ruwan alkausara
shi ne buɗe bakinsa kwarai da gaske da da hantar kifi a cikin gidan aljanna na'am ziyadatu kabidul hut aka annabi ya ce wanda Allah zai girmama babban abincin yan aljanna kenan sannan kuma za su dawoma a cikin aljanna har abadan abada za su ga abin da amin ya Allah amin ya Allah za su ga abin da ido bai taba gani ba za su ji abin da inji kunne bai taba ji ba za su taba abin da hannu bai taba tabawa ba za su zauna wurin da dan adam bai taba rayuwa a wurin shi ne aljanna so ya koyan uwana idan muna azumi to ya kamata azumin namu ya hada da gangan jiki da kuma zuciya yanzu ga wanda za ka ga misali yana azumi amma baya kame bakinsa da maganganu marasa amfani akwai waɗanda za ka suna azumin suna tare da matan suna wasanni da su barin gaya maka wani abu barin gaya maka wani abu wallahi akwai matar da take cewa da azumin wata ramadana wannan fa matar aure ce ta ce wallahi mijinta sai zo da rana tsaka zo karya mata azumi daga kasuwa zai baro kasuwa sai zo ya biya bukatarsa ya tafi to tana da laifi ita akan hukan lawo ta tana da shi mantun da ta yi masa da'a na'am ta yadda ta bashi goyon baya kuma abin ya daɗe yana faruwa ta ita ta ɗauka biyayya ce na ce yanzu rashin tsoron allah mutane har ya kai haka da ramadana rashin tsoron Allah mutane wato wani abun akram kala in an faɗi shi ka ɗauka kamar zauranci ne kamar a hira ce kamar me amma wallahi wannan al'ummar tana buƙatar tunatarwa tana buƙatar a nuna mata Allah to ya koyan uwana ya kamata yanzu idan har matarka ta halak an haramta maka waɗannan wasanni ina ga waɗanda su je suna sai da atamfa suna sai da ɗan kwali suna sai da kayan mata suna daga mutum ya saki jiki da wata ramadan yana ta harka da mata wallahi akwai hadari so yan uwana ba wai azumin hana ci da sha ba shine ba azumi ba zaka iya yi ne da yunwa da ishirwa wallahi tallahi ka je ka sha ruwa baka da lada ko nisitin kwabo saboda ba kai babban azumin ba.
to akar makalla ka yi maganar mutumin da bai bar zance munana ba a cikin wata ramadan me hukuncin azumin shi yana irin wannan zancen yana cikin hadari yana cikin hadari kwarai da gaske ba lalle ne samu cikakken azumi ba kisa aina karshen zance na nace maka akwai wanda za su wato laysa lahum illa al-atsh wal-atsh wal-ju'a kishirwa ce kudin da yunwa suke sha ba su da wani lada a daina auna cewa na yi azumi ban ci ba ban sha ba ni na yi azumi na gama a daina auna wannan so dole sai an kula da wannan Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa sai ya sanya shi wannan karamin azumin wasila ne da sullam tsani ne da zai taimake ka ka shiga cikin babban azumi ne Allah ya wajabta mana azumi a lalladina amanu kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ba mu kadai ba waɗanda suka gabace mu ma an sa sun yi wannan azumi mu ma Allah ya ce mu ne don mu samu takawa kenan duk wanda azumin sa bai haifan masa da takawa ba azumin ka bai sa ka ƙara tsoron Allah ba azumin ka bai sa ka kame ba cin haram mu'amala da haram to yana azumi to wannan azumin nasa yana da shan ishirwa ne kawai kuma abin mamaki sai Allah ya kaddara kafiri ba shi da wani rabo a cikin waɗannan azumukan guda biyu da karamin azumin da babban azumi asawmul asghar da asawmul akbar la hazza lil kafiri fi kafiri ba shi da rabo a ciki kwata kwata kwata ba shi da rabo a samun wannan lada mai samu shine wato ainihin musulmi shine ke rayuwa mai kyau amma kafiri yana rayuwa ne kamar dabba Allah ce wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al-insi wal jin min al-jin wal ins hakika mun ainihin wato saka a wutar jahannama mun dasa mun shuka a cikin wutar jahannama halittu ne muka yi su dan jahannama da yawa daga cikin mutane da yawa daga cikin aljanu لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ga zukata amma ba su fahimta da zukatansu duk zuciyar da bata ba Allah ba ta yi asara ga idanuwa amma ba sa ganin gaskiya da idansu duk idan da aka baka duk ganinka amma baka ganin gaskiya idan ya zama asara a gare ka ga kunnuwa amma ba sa jin gaskiya da kunnuwansu Allah ce ula'ika kalanam waɗannan kamar dabbobi ne kai sun mafi dabbobi bata Allah ya ce dan adam ya fi dabba bata duba tinkiya duba akuya a ce wai ta fi ka lesh saboda baka yi amfani da idanka ba baka yi amfani da kunnanka ba baka yi amfani da zuciyarka ka bi Allah ba so ya ku yan uwana ni'ima ce musulunci musulunci ni'ima ne azumi yana da matsayi kwarai da gaske rukuni ne na hudu cikin rukunan musulunci kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya danganta ainihin wato azumi nasa ne saboda girmamawa da azumi ya ce as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na wani na wani in ji Allah na wani ni ne zan sakaya duk duniya ba wanda ya isa ya ce maka ga ladan azumi in ba Allah ba na'am shi kadai ya san ladan azumi Allah ya farlanta azumi kwata-kwata a duniya a shekara ta biyu daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina azumin Ramadana dai kwata-kwata annabi bai yi shi a makka ba saboda matsayin azumi da darajarsa Allah ya wajabta shi akan wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya wajabta wa al'ummomin da suka gabata kamar yadda ne bayani annabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa an ruwaito yayi azumi azumi sai da yayi shekara ta mana ramadan ramadan guda tara ya a rayuwarsa gaba daya kai yanzu ka tuna a rayuwarka ramadan nawa kai mana Allahu akbar duba falalau azumin wata ramadana ka tuna ramadan guda nawa kai shi manzon Allah kwata kwata guda tara a tara shi so idan zaka tuno falalar ramadan falalar azumin ramadan alherin da ke ciki kaga kai shekaru kana yi wallahi wannan kadai sai baka wato tumanina da raha da sakina insha Allah mala amina za mu samu rahmar Allah insha Allah muna kyautata wa Allah zato insha Allah Allah Allah kai mana afuwa ka yafe mana amin شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون watan ramadan shine wanda Allah ya saukar da alkur'ani a cikinsa wanda yake shirya ne ga mutane mai bayani ne akan shirya kuma mai bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya Allah ce duk wanda ya halarci wannan wata faman shahida faman hadara wanda ya halarci wata ramadana to ya azumce shi dole ne inda yana lafiya zamu zama faɗi sharuɗan azumi da dokokinsa to lalle ya azumce shi wanda ba shi da lafiya ko yake kan tafiya a cikin ku ya sha azumin to sai ya rama a wasu kwanakin daban masu zuwa Allah yana nufin ku da sauki ne ba yana nufin ku da kunci ba ku kammala lissafi iya adadin kwanaki 29 ko kuma 30 ku girma Allah tabaraka wa ta'ala akan shirya da ya muku dan ku zamanto masu yi wa Allah godiya Abu Hurairah ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah alaihi salatu wasallam yana cewa idza jaa ramadan futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nari wa suffidat ash-shayatin idan ramadan ta zo Allah ya kansa a bude kofofin aljanna kuma a rurrufe kofofin wuta Allah karim idan ramadan ta zo gabaki ɗaya ƙofofin aljanna Allah yakan ce a buɗe su saboda bayansa su yi aiki su tsunduma a ciki gabaki ɗaya ƙofofin wuta Allah yakan ce wa mala'iku ku garkame su ku rufe ƙofofin wuta saboda baya so bayansa su zo su yi aikin da za su ga wuta dan ya nuna wa mutane ramadana kofa ne ta samun shiga aljanna sannan baka sani ba shaidanu ma da suke sa mutane suna barna suke kaza Allah zai cewa a mala'iku ku daddaure manya manyan shaidanu shi sa zaga akwai salaha a cikin ramadan zaga akwai takaituwar barna hatta gidajen kwana kiɗa kwana wake-wake Akan samu sauki.
ai kwarai da gaske hatta yan iskan zaga suna dan daga kafa a ramadan to ne shine sirrin saboda an daure shaidanu an daure shaidanu yanzu akwai rahama da ta wuce mana wannan shi sa kullum salafu salih magabata na kwarai addu'a suke Allahumma ballighna ramadan ina Allahumma ballighna ramadan ya Allah ramadan karim ya Allah ka isar da mu ya Allah ka sa muna da rabon azumta ramadana ni ma yanzu haka nake faɗa kai ma ya kamata ka faɗa dan wannan falala wai ai ramadana malam ko a kabari mutum yake ciki wallahi in ya tuno sai ya sai ya tuno ina ma da a ce a raye yake samu wannan falala Eh.
ai kwarai da gaske malam na ga wata ɗabi'a ga ƙasashen larabawa ko wannan Na'am.
suka dogara da ita wanda na ga kamar mu nan bamu da ita in ramadan ya gabato wannan kalmar da ka faɗa duk wanda ya haɗu da wani ya ce ramadan karim na ga mu bamu da ita wannan ko daga wannan hadisi waɗannan bayanan ne da ake ta yi na alheri da ke cikin watan a- a cike Mm.
watan ramadan a cike yake da alkhairi da karamci da albarka Mm.
shi sa gabaki ɗaya watan ma ake cewa ramadan karim ba wai addini bane ba ibada bane cewa ramadan karim ramadan karim ɗin.
Eh.
kawai dai al'ada ce ta mutane larabawa da waɗanda ba larabawa ba haka dai ma'ana ana so a nuna mana wata mai karamci ya zo Eh, kawai ya matso eh sai ga ko a shaguna ne mutum sai ce ramadan karim ya Eh.
sauƙaƙa farashi ramadan karim ana gaya ma kai wannan watan fa akwai karamci ka gyara ɗabi'ar ka ga- gyara mu'amalar ka yi wa aiwa da sauransu to malam watan da an buɗe kofofin aljanna an rufe kofofin wuta ai ai ya zama karimi ya Mm.
ya zama karim tabbas so wallahi ya ku yan uwa musulmi ta mana numfashi da nisan kwana da zamu kai wannan wata a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda ya azumi wata ramadana to yana mai imani da neman lada farta masa abin da ya gabata na zubin sa gabaki daya kaji ba Mm.
an yafe maka daya a wata riwaya manzo Allah ya ce fil jannati thamaniyatu abwab a aljanna gabaki dayanta akwai kofofi guda takwas akwai wata kofa musamman aka sa mata suna ar-rayyanu na'am fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imun hadisin bukhari da muslim ba wanda yake shiga ta wannan kofar ya shiga aljanna in ba masu azumi ba Mm.
wanda rayuwarsu ta kare tana azumi azumin farilla azumin nafila Mm.
ma'ana suna son azumi to wannan Allah zai girma su in sun shiga aljanna ma za a ce ba ta kowace kofa za ku shiga ba ta rayyan za ku akwai kofa shiga ta musamman Allah ka samu cikin su amin Allah ka samu cikin su amin to gashi mun dauko bayanai akwai matsaloli da yawa muna fatan ko za mu iya kammala wa wani sati insha Allah wani satin sai to mu dora da eh, yadda muka sai mu tsaya.
dora insha Allah Eh.
Allah ya bamu nasara Amin.
Allah ya bamu dacewa Amin.
mun gode kwarai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu jama'a masu sauraro duka duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi